أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم يدعوكم ليخرجكم فأصابكم غما بغم كي لا تعلموا على ما فعلتم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون قال الله سبحانه وتعالى kamar yi subhanahu wa ta'ala ya ce istis iduna musulmi ku tuna ran da kuke matsawa nesa sun ido da fil'ari kuke matsawa nesa haribina kuna masu gudu wata alikun bi sarrafakum yara ta da sarrafakum an hun wala taluna ba kwa waiwaye la tartafi ba kwa waiwaye ala lishiddata wa fikum dan tsananin tsoron ku tsoron ya kai tsoro sai a manta ma da wa ake tare da shi ala ahadin ba kwa waiwaye kowa ibaratun an gatil in zani wannan ibara ce daga matukar karaya a wajen yaji wa rasul ya duku alhali ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku fi ukuraku daga can bayan ku ai jama'atukum a cikin jama'a ku almutaakhiratu wanda suke daga baya malu lahu bi shaja'ati wannan yabo ne yazo ga manzo sallallahu alaihi wasallam da sadaukantaka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ashjahu halqin lahi ne mafi sadaukantaka ne a cikin halittar Allah shi yasa sashin sahabbai wanda suke sadaukai a cikin sahabbai suke cewa kunna iza hamiyal ba'su ittaqaina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kasance idan yaki ya kai inda ya kai sai mu ringa kare kanmu da manzo sai mu ringa shiga karkashin manzo dan mu kare kanmu wani yake cewa ai in yaki ya yaƙi to a cikin wanda yake sadauki shine wanda yake zuwa kusa da inda manzon Allah yake saboda shi yana kan gaba ya kuru manzala yana cewa idan yi ibadallah ku yi waje na ya bayan Allah ni ne manzon Allah man karra wanda duk ya ɗauki akan kafiran nan to na lamince masa zai shiga aljanna fa asabakum Allahu ubangiji ya saka muku da za ku ya saka muku an isyanukum bisa saba wa umarnin na manzo da kuka yi gamma ya saka muku da bakin ciki mu ba asar abin ninka ba muttasilan digan ne wanda yake ya sadu da wani bakin cikin bilfatali bakin cikin da kuke cewa an kashe ku wal jarhi an wasa cikin ku miki an kashe wasu a cikin ku an kashe wasu an wasa cikin ku miki wa zafaril mushrikina cewa ga ma'annin kafirai sun yi nasara ga ta ana ta kururutawa da cewa ai an kashe manzo lakin afa an ku sai dai ubangiji ya yafe muku da kai la ta zanu alama ba ta ku dan ka ku zo bakin ciki ya ninku akan ku ya zama kuna bakin ciki bisa abin da ya tsere muku min alganimati daga ganima fi ma ba'adu daga baya wala ma asabakum kar ku bakin ciki kuma kan abin da ya same ku min alqatali daga kisa wal hazimati da kare yaki wala hajjar mata bane Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa duk abin da ba shi aikatawa a gaban Allah yake Allah yana ganin sai yana jin sa wannan kwaitarwa ne bisa cewa duk abin da bawa zai yi to ya nufa Allah duk abin da bawa zai yi to ya nufa Allah sun ma'anzala wanda a wasu masahifan kamar irin namu ayoyi dubu shida ne da ɗari biyu da goma sha hudu wa ayuhu wa ridu fi ɗaibatin wa zaidu salasatin lil awwali wa lil madina wa bil madinati jali wa ridu dubu goma sha shida dubu shida dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu ga gaba ɗan ayoyin nan dubu shida da ɗari biyun nan da sha hudu ba ayar da yake duk kurufin mu'jamu din nan ta tara su kun ba guda biyu ba daga wannan ayar sun ma'anzala alaikum sai kuma ayar da ta zo karshen suratul fatih muhammadu rasulullah ta zo na ayar guda biyu sun tara duk kurufin mu'jami ya harufa na larabci ba harafin da babu shi a cikin su duk sun kursa su wannan guda biyar to su ma'anzala alaikum sannan wani subhanahu wataala saukan muku ba'adil ganni bayan kun shiga cikin bakin ciki kun samu damuwa amina sanya saukan muku da kwanciyar hankali amina kwanciyar hankali ma baka yi sababin hausi tare da cewa ga dalilin da zai sa a ji tsoron amma kuma an samu kwanciyar hankali in bawa ya so ya ludufi gabawa ga in Allah ya so ya ludufi gabawansa yana cikin tsoron amma sai a saukan masa da kwanciyar hankali wanda wannan sai ya sa ko da ma maganin tsoron ne ya fi samu ya fitin kare tsoron amma kun aka so kare bawa sai ya zama tsoron ma bai kai ba amma tashin hankalin ya fi tashin hankalin da yake ciki har ya fi abin tsoron sai ya zama mai kasa kata abin saboda ta ina gani yake ai shi ba makawa an kama shi shi ba makawa an kama shi wata kira wani kitabun zai wanda yake ganin ko ina ta ko ina ya an kama shi wani kitabun zai amma wanda yake tsakiyar abin tsoron amma kuma tare da haka yana cikin kwanciyar hankali duk irin abin da yake jin tsoron sai iya sai iya taran masa kuma sai yake nasara a kansa abin da yake jin tsoron mahaluki ne shi ma kuma mahaluki ne sai kaka to ya ga shata nu'asa menene aka sauka muku gengedi badalun minha badali ne daga amanatan din nan ko shi nu'asan din shine makulin anzala wa amanatan amanatan ya zama halin minhu mutaqaddimatu hali ne daga nu'asa din wanda yake ta gabata asali sifa ce amma da yake ka'ida ta malaman nahawu idan sifan ni kira ta gabata to sai ta koma hali kamar baitin nan da malaman nawa suke kawo ko liman ya tamu hishan tsalalu ya luhu ka annahu kilalu to aw maqulun lahu ta yi kuma ai masa lirari bisa cewa maqulun lahu ne a nan wato shi abdullahi ya saki jiki wajen lirabi ko da ya ce a wannan littafin bai cewa ba shi da tsarin cewa ya ringa saka jiki wajen lirabi ya ce a kya lirabin sai dai a koma can riya utawili to amma nan dai kamar ya dan saki jiki ko daga ta ya kawo fusa ko uku na dalilin nasabar nu'asan ko dai an nasarce shi ne bisa cewa badali ne daga amanata ko ko kan cewa a'a shine maqulu bihi din na anzala ko ko wato maqulu li ajalihi ne yaga shafa ifatan minku gengedin da yake rufe wasu a cikinku shi kansa gengedi gabawa musamman a halin tsoro ba karamin rahama ba ce saboda in yi gengedin nan sai ya zama da hayyacin sai ya dawo gare shi amma wanda tsoro ya hana shi ko gengedi ma aiki kenan in ya rasa hayyaci gaba ɗaya yana rufe wasu jama'a daga cikin homul muminu na sune mummunai wa kanu ya mido na sun kasance suna layi karkashin makari ga dai sun sa makari wai su kare kansu amma kuma gingidi ne ke dakwasa suna layi ta kuba suna faduwa daga gare su wata kudu suyufu ko minhum gara ne a namu saifi ya sa ko waya ta kudu suyufu minhum idan da saifin ne sai ce waya kudu ba dalilin da za a sa a yi tani sun fi'ila idan da a ce wato saifu din ne mufradi amma saboda jam'i ne shi ya sa a iya tani sun fi'ilin ko ba la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muwannasu eh la ubali bi jam'ihim kullu jam'in wata kudu suyufu minhum وطائفة وتجمع الأخرى وتسلم هم المنافقون سنة منافقين قد همتهم أنفسهم كذلك سكي يا ذاتي سسامو شم منفى أوقاتهم على الحل كاجيفا سؤكن داموا فلا رقبة معهم ba abin da suke kwadayi da ba wani abu da suke kwadayi a sannan illa da jatuha sai ko kawai su samu su tsira ko dai su samu su tsira yanzu nuna billahi tayo wato yadda mufassirin ya tafi a nan haka ne ma'anar ko kuma a gaba ɗaya da aka faɗa halin tsananin sai ya zama su ta kansu suke ana ga su damar su ba su shiga yakin sosai ba amma kuma da aka faɗa ma halin tsanani sai ya zama kuma babban tunanin su ya za a yi su su mu wannan matsayin da aka koma eh ya za a yi su dawo su yi sulhu da mutanen makka su gaba da harkokinsu tare da sauransu irin yadda aka samu a yanzu daga wasu daga bangarorin musulmi ko masu da'awar shugabancin musulmi da an ga al'umma ta wada cikin wani hali a maimakon a tunani ya za a fidda ita sai ta kokari ya ma za a yi amfani da wannan halin da ta koma na a samu cimma wata manufa eh ba ran amfani da halin da wayannan suka shiga in ya so ni in samu cimma wata manufa a ita ciniki da sunan al'umma saboda ba damu da halin da ita al'umma ta shiga ba a abinda ake tunani kawuna kawai kada hammatu mu an fito ta kansu suke ko ku ta talaucewa ko ku ta mutuwa ko ku ta menene inda su za su ci gaba da tara kuɗi suna samun yadda suke so na duniya to ai shi kenan komai yayi idan sun tashi magana su ce ba a daidai amma su ne kan gaba wajen rashin daida yanzu nuna billahi ga alhaki suna zato mummunan zato da Allah suna zata abin da ba gaskiya ba ba daidai ba ne zannan ai ai zannan gaira zannin haƙƙin labihi suna zato zato wanda yake ba na gaskiya ba ga Allah allazi yajibu an yuzanna bihi wanda wajibin bawa koyaushe ya kyakkyawan zato da Allah hasula tani laysa fawqa min alkhairi shay'un husn az-zanni bi ibadillah husn az-zanni billah wa husn az-zanni bi ibadillah akwai shadodi guda biyu wanda suke kan gaba a wajen alheri bawa koyaushe kyauta zato da Allah bawa koyaushe kyauta zato da bayin Allah zannan jahiliya in zato na tsarin jama'ar jahiliya zannan millatin jahiliya tsari na jama'ar jahiliya لا يظن به ذلك الظن إلا أهل الشرك ba wanda zai wannan mummunan zaton ga Allah in ba wanda suke mushrikai ba aljahiluna wanda suke jahilai har su inda suke daukan cewa ai annabi la yusaru ba za a taimake shi ba dauka suke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba za a taimake shi ba wanda kodi yake daukan ai manzo sallallahu alaihi wa sallama ba za a taimake shi ba ko yake daukan cewa ai musulmi mummunai ba za a taimake su ba to sai dai ya kashe kansa man kana zunnu allan yansura hullahu fi dunya wa lahirati falyamdud bi sababin ila samai thumma liyaqta falyanzur hal yusib anna kayda huwa kayda huma yujiz shi ya sa koyaushe ba makawa Allah sai ya taimaki mummune Allah sai ya taimaki banzansa sai ya taimaki mummune a duk irin halin da suka shiga to amma Allah ya sanya zai taimake su haitu zannu annan nabi Allah su da suna cewa hallana min lamarin min shayin wai za akwai wani abu ko cikin abin da aka yi mana alkawari da shi na taimako ba an ce in mun fito yakin nan za a taimake mu ba to wai ina taimakon da ake ta faɗa mana ne ina taimakon da aka faɗa mana amin al'amri lazi wu'idnahu min al'amri lazi wu'idnahu ba ba barko min al'amri allazi ba bar allazi ba ba bil lazi bane allazi wu'idnahu wanda aka lamarin da aka yi mana alkawarin sa akwai wani abu min din za'ida ce wato shehun din mubtada ne aka kara masa min saboda ya zo nikira ita min yana cikin ma'anoninta tana zuwa za'ida ta jarra ga nikira minan nasari na taimako wal ma'ana abinda suke nufi muni'ina ta dabirana min ce ga yadda za a yi an ce ba haka za a yi ba an hana mu bin tsarinmu da ba ya zama kenan ba mu da komi an mai da mu ba mu da komi an bi shawarar waɗansu ga shi mun fito ga abin da aka gamu da shi kala ibn ubayy mai faɗa wannan magana shi da abdullahi ibn ubayy ibn salul yayin da aka ba shi labari da cewa an kashe mutane da yawa daga cikin kabilar su hazaraju kullum ce ne da su innal amra hakika lamari kullahu lillah gaba ɗaya na Allah ne ya faru ma ya sha yana aikata abin da ya so kai bawa don ka gama shawara gaba ɗaya ka gano ga mafita ba lalle ka samu mafita ba saboda lamarin na Allah ne ko ku jama'a dan ku ga share gaba daya kuna hangen cewa ga mafita ba fa lalle ne ku samu mafita ba eh sai ku fada amma ya zama a cikin sa ne ma halakakku shi yasa ya kenan lamari gaba daya na Allah ne yabu da fi amsu ba la yabdu la su munafikan nan koyaushe suna boyewa a zukatansu abinda ba sa iya bayyanawa gare ka ya rasulallah koyaushe munafukan nan suna boyewa a zukatansu abinda ko musulmi ba za su iya fitowa fili su bayyana muku ba hafa min asaifi dan suna jin tsoron takobi kamar yanzu kuma ba tsoron takobin suke ji ba amma tsoro suke ji kar su bayyana cewa ba su da kowa inda da sunan suna jagoran musulmin ne suke cin duk abin da suke ci na duniya da ya zanu da wanda suka nuna su ba na musulmin ba ne a fili to kuma ai sun rasa kasuwar su ko ya za ko yaushe sai da su ta kokarin foyewa suna nuna sunan musulmin ne suna ciniki da sunan musulmi suna samun duniya da sunan musulmi ya kulu da suna cewa bayanu lima kabla wannan bayani ne ga abin da ya gabata laukan lamin lamar shehu abin da suke yake fitowa da bayan sun shi ne cewa da ake an bi shawarar su da ake an saurare su makutin na hawuna ai da ba abin da zai jawo a ce har an kashe mutanen su a wannan waje a wannan yakin da aka yi lakin original karan sai dai ai wai an fito da su ne ba da san ransu ba dole aka yi musu aka fito da su ko ko abin da ake nufi لو كان لنا من أمر النصر شيء da a ce yadda aka yi mana alkawari da cewa mun fito yaki da kafiran nan za a taimake mu za a taimake mu haula ya hauna da ba kashe wannan yan uwan namu a nan ba kullum ce ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kun bi bi tukun ai da za ku yi zaman ku a gidajen ku wa bi kun man karba Allah alaihi alqatala alhali a cikin ku akwai wanda Allah ya rubuta kisa a kansa yana da zallazina kutuba alaihim alqatl da wanda aka kaddara mutuwar aka kaddara kisa a kansa sai ya fito minku daga gare ku ila manaji zuwa gurin da za a kada su a zuwa gurin mutuwar tasu wajen da za su mutu a kashe su a nan din in yunjihim qu'uduhum zaman su ba zai tsere da su ba domin abin da Allah ta'ala ya kaddara ka'inu abu ne mai kasancewa na mahalata ba makawa fa'ala ma fa'ala wannan abu da ubangiji ya bayyana a yakin uhudu to ubangiji ya bayyana shi ne limasaliha jammatin don wasu maslahohi masu yawa babban maslaha darasi ne babba abin nan da a fuka uhudu darasi ne babba ga musulmi har ila mai kiyamaci cewa su gane bin tsari muhimmin abu ne in aka bar tsari to komai na iya afkuwa wa'annan maharba manzo Allah ya tsara musu ga wajen da za ku zauna a kowane hali nan za ku tsaya ku ta harbi ko me ya faru amma da suka bar tsarin me ya faru da suka bar wajen me ya faru gashi an kashe su sai yan kaɗan a cikin su an kashe jama'a su da yawa shi ya sa a ce bin tsari muhimmin abu ne wani yabta zai Allah ma fi tsoron na ubangiji ya gwada ya hata bera ya san abin da yake cikin zukatan ku a bayyana shi a fili min al-ilas wa nifaqi da wanda yake mai ilasi da wanda yake da munafinci a zuciyarsa an bayyana a fili wal yumahhisa ma fi qulubihim dan kuma wato shi yasa su dewa yana daga fa'idojin tsanani akwai tsanani bambancewa tsakanin wanda yake maulisi da wanda ba maulisi ba idan maulisi duk tsananin da zai same shi to ai ba ka da shi daga wajen Allah yanzu zaka natil aqdaru من مالك الملك فسيان إني ما يسر وما وما ينكي كما أهال صنميني yana daga fa'idojin tsanani shine cewa idan tsanani ya abu ga mutum sannan ne yake gane waye yake iya gane waye nasa na hakika waye ba nasa ba ya za ne ke cewa jazallahu shada'ida kulla hayr aradtu biha aduwi min sidiki jazallahu shada'ida kulla hayrin kai ni Allah saka wa tsanancen tsanancen nan daga gare ni ya saka musu da duk wani alheri aradtu biha aduwi min sidiki sai da tsananin ya zo ne na gane waye abokina waye ba nawa ba da kowa zai ce naka ne amma an ka wada tsanani to sannan ne wanda yake naka na hakika zai bayyana wanda fada yake da baki kawai zai bayyana wani mai hisa ma sai kulubikum dan kuma ya bambance abin da yake zukatan ku wallahu alim za ta tudu ubangiji masani ne da duk abin da zuciya ke boyewa la yahfa alai shay'un ba wani abu wanda yake abu ya ga Allah tabaraka ta'ala wa inna ma yabtali abin da yasa ubangiji yake jarraba bayi dan ya bayyana haka ne ga mutane wannan yadda aka karasa ayan nan wallahu alim za ta tuduru ya kunshi kyakkyawan alkawari ga wanda daman zuciyar tasa ta kirki ce wanda zuciyar tasa ta kirki ce to ba komi Allah yana sane da wannan kirkin da ya cika zuciyarsa wa haka nan kuma akwai narko a ciki wanda zuciyar tasa mummuna ce amma ya fi kowa a zahiri bayyana aikin kirki ko ya fi kowa buɗe baki ya ringa magana ta kirki amma zuciyar ba kirki bane to Allah yana sane da shi ba ruwan Allah da bakinsa in ya fi kowa iya baki in duk duniya za ta yadda sau da shi saboda iya bakinsa amma zuciyarsa ba Allah ba ne a ciki ba kirki ba ne a ciki to ba ruwan Allah ta iya yaudari mutane amma ba zai yaudari Allah ba inna ladina tawallaw minkum yawmal taqal Mm. inda da zina sauran minkum ka ga wa'annan kun ga wa'annan da suka ja da baya daga yaki da kafirai a cikin ku in haza musu ka karaya an alkitali daga yin yaki yau malta kalmar ani ranar da rundunoni biyu suka gamu jam'ul musulmi na jam'ul kafiri na shine taron musulmi da taron kafirai a yakin uhudu su ne mafi yawan musulmi ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا ba wanda ya tsaya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tunkara kafiran nan sai mutum goma sha biyu a daga cikin muhajirai akwai daga cikin muhajirai sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina ali da sayyidina dalatu da sayyidina zubairu da sayyidina abdurrahman ibn auf da sayyidina sa'd ibn abi waqas su wayannan mutum bakwai daga cikin muhajirai ne sun tsaya tare da annabi sauran mutum biyar kuwa daga mutanen madina ne sauran mutum biyar sun kwam su da suka rage to daga mutanen madina ne akwai abu dujana akwai ababun ruzul akwai asrun sa'id akwai asrun sima akwai sa'id ibn hanifi a wata riwayar aka ce da sa'id ibn mu'azin da sa'id ibn hurayr duk wa'annan su ma sun tsaya tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam to inna masallahum ash-shaytan wayannan wanda suka gudu tun nan suka juyo da baya da baya jahilce shaidan ne ya darzar da su ai talaba min humus balala ya nemi darjewa daga gare su wato cewa su barbari ya zamo santsi ya ɗauke su biyo su sake da wasu sa fada uhu suka bi shi ko akan wannan bibari ma ta sabo me ya jawo har shaidan ya samu tasarrufi a kansu saboda sashen abin da suka aikata ne in ba dan aikinsu a baya ba shaidan ba zai iya samun tasalludi a kansu ba shi yasa shi koyaushe shaidan aikinka shi yake jawo ya samu salada a kanka amma inda za ka tsaya ka gyara aiki to shi kenan ka gama daukan makari daga shaidan ifan za ka rafi qur'an na fusa yadda lahi min shaidan na rajibin wanda ya salahu sulfanu على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانهم على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ولقد أفاء من الذنوب ندق لا يفكى وهم بدنيا سن دنيا وانا أذنبان با نكن غبا إرن سن دنيا wato yanda wannan ibnu ashir yake fada ubudna wa ra'asul zunubi wato san duniya shi ne kan zunubai rasul hadaya huwa hubbul ajila laysa dawa illa fil irarila rasul hadaya huwa hubbul ajila kan gaba a zunubai shi ne mutum ya zama ba abin da yasa a gaba sai duniya san duniya komai nasa duniya ya duniya za ta yi ne in an yi ya duniya za ta yi komai lissafinsa duniya to wannan duk azunubai ba kamar sa wa sahibu ha wanda ko ya tsaya ga zunubai da san duniya to ai da bai cancanci karfafawa daga wajen ubangiji ba sai bawa ya zama ya sa ga abin da yake na Allah a gabansa fiye da komai sannan ne zai iya gamuwa da taimako na ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya dafa lawan hakika ubangiji ya yafe su wannan laifi da suka ina la gafurun hali hakika ubangiji mai yawan gafara ne ga mummunai mai haƙuri ne la ya ajulu ko la yu'ajjilu ala al-usati ba gaggauta saukar da azaba akan wanda suka saba masa يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا مروا في الأرض إذا مروا في الأرض أو كانوا جدا أو كانوا عندنا نعمة وقتلوا فجعل الله ذلك حسنة في قلوبهم وقالوا حزن وغير وكانوا تكفير
ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'anda suke mummunai ya ku wanda ke sun ba da gaskiya da Allah da manzo la takunu kal ladzina kafaru kada ku taba yadda ku zamo tafiyar ku ɗaya da wa'anda suke kafirai in nifaqi wanda wasu a cikin su sun kafarta ne da munafinci wa shirki wasu sun kafarta ne da tare da wani da Allah a zahira wa qalu li iwani su ne masu cewa da ƴan uwansu kai da ajilin suke cewa saboda ƴan uwansu izarar rabu filari idan ƴan uwan nasu suka tafiya a duniya litijarati dan kasuwanci augari ya ko wani gaba masu sai Allah ya kaddara ba za su dawo ba daga wannan tafiyar a can ne za su mutu aukanu guzzar ko suka fita yaƙi sun tafi yaƙi jam'u gazi wannan ɗin fu'alu ne ya zo jam'in fa'ilu fu'alu yakan zo jam'in fa'ilu fakutilu aka kashe su laukanu inda nan sai wa'annan kafiran wanda wasu a cikin su kafirta ne da munafinci wasu kuma da shirka sun ga cewa da sun zaman su a wajen mu ma matu ba abinda zai jawo a ce su mutu ko ma kutulu da ba za su a kashe su ba ba su yadda da Allah ba wa kanin munafiquna wal kuffaru li jahalihim munafiqai da kafirai sun kasance saboda tsananin jahilcin su minu idan ɗaya a cikin su ya mutu a halin tafiya ko aka kashe shi sai su dinga cewa da ya zaman salasali mata ba abinda zai same shi da ya kubuta ubangiji ya hana mummune daga irin wannan nan kaga wani ya fita ka- wani abu ya same shi karga dole da ya zaman sadawa ko a'a ba haka abin yake ba da ya zauna din ma wani ya kan zauna ma a gidansa ginin gidan ya faɗo masa ya mutu sai kaka Eh, sai kaka kuma ya kan zauna a gidan musamman a yanzu a gidan abishi a kashe shi Eh, har gidan abishi a kashe shi sai kaka kuma ba kana tunanin cewa to in ya zauna a gida me zai same shi ba amma har- har ɗaki mutum din har ɗaki mutum din yanzu ake bi a kashe ko ya ji alallahu zalika hasratan fi qulubi ba komai yasa suke haka ba dan Allah sun yi wannan damuwa a cikin zukatansu su zama suna cikin damuwa alamar mummuni rage damu mummuni saboda yadda da Allah sai zama me yake damu ajabar lumumi inna amral mu'mini kulluhu ajabun wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min shin muni lamarin sai yana da ban mamaki eh komai na san me ban mamaki ne mummuni ne kawai imani shine yake kawo haka Ah, imani shi yake kawo haka shi yasa lalle imanin nan babban abu ne Eh, musamman kuma inda suke bin sufaye wanda su daman koyaushe tsayawa suke su tsarkake imanin nasu su goge shi inda maulama shi man tijjani yake faɗa ta ai yanzu gaba ɗaya duniya ta rikice sai allah ya ce yanzu in ka ga mai kwanciyar hankali to sai jama'a shehu sai jama'a shehu su ne kawai hankalinsu yake a kwance yasa lalle a ƙara riko da imani da sababin sanin Allah Eh, da sababin sanin Allah shi ke kawowa ya zama bawa hankalinsa a kwance ana ana cikin tashin hankali amma shi hankalinsa a kwance don yana tare da Allah yaj'alallahu zalika dan ubangiji ya sanya wannan fiyar bata amrihim a ƙarshen lamarin su hasalatan damuwa fi kulubi a zakatan salata kunu mislam kai ku zama kamar su yin ya zama su ne damuwa ta keɓanta da su su ne kowace suke cikin damuwa kullawa yi yi Allah shi ke karɓar yake raya wanda ya nufi rayawa yake karɓar wanda ya nufi karɓar ransa ibdalu li zalika alwahmi wannan fatawa ne ga wannan zaton da su suke yi. fala yamna'u anil mawt qu'udu zaman mutum an gida ba zai hana in wakacin mutuwarsa ya zo ya mutu ba a ƙarya hayal musafiru da yawa ko kofar kadu shi yi musafira Allah ya kan raya matafiya sai mutum ya tafiya ya shiga rikici iri iri amma a ƙarshe ka ga dawo lafiya lau wal mukatila ko wanda ya je yakin a je yakin ai meye ai meye a je yanzu a zamanance an harba mutum ma yana jirgin sama amma kuma ya faɗo a tsince shi yana nan da ransa yana nan da ransa ba abin da ya taɓa shi me ya kawo haka Allah ne ya raya shi a ta yi kuma Allah ya kashe wanda yake zaunen da wanda ya zama sa bai je wajen yaƙi ba wallahu na tabbin nasiriyan ubangiji yana ganin duk abin da kai aikatawa ko bai tadidul lil mu'minina wannan ba da tsoro ne ga ga mu'minai an yi masu lil kuffara su kiyayi kama da kafirai su kiyayi kama da kafirai ولا يقتلته wallahi in kun fita din ma wajen yakin aka kashe ku don taimakawa addinin Allah kuna yaki don ku taimakawa addinin Allah ko kuma a ce a'a mutuwa kuka yi to ai gafarar da za ku samu daga wajen Allah izinin ga laifafukan ko rahmatun da rahama ta daga gare shi minu daga wajen Allah lafin gare ku ala zalika su cewa an kashe ku a wajen yaƙi na taimakawa addininsa khairu ya fi muku min masu ma'una daga duk wani abin da kuke kokarin tarawa na duniya min duniya na daga duniya wala in mitum wallahi da a ce za ku mutu din lokacin da kuke halin tafiya ko lokacin da kuke wani hali na taimakawa addinin Allah an kutiltum ko kuma a'a aka kashe ku fil jihadi a wajen yakin wa gairihi ko wani sa ila ila Allah tusharuna ai dai ga Allah za ku koma la ila gairihi ba ga wani sa ba za a tashe ku ne zuwa ga Allah a musafi a zan rubutu da musafi na akan kara alifi ko bayan lamalek din ko la ila Allah tusharuna ko to fari ma rahmatin
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الارض فاذا علمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين يحب ال...
ان الله ان الله يحب المتوكلين To, a faɗi ma rahmatin min Allah linta lahu. Ya Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam. Da sababin rahama ne daga wajen Allah dan Allah ya sanya zuciyarka cike da rahama. Shi yasa ka iya tausasawa ga bayin nan. Ma din tabi mima za'ida ce littaki da dan karfafawa ita ma akan kara ta bayan ba ko nin sai ya zamo bata hana jarra ba falami'u an amalin kad ulima inda dan malik yake faɗa a alfiya kamar nan fami ma rahmatin bidin ta jarrace rahmatin duk da an ƙara ma haka nan min ma khati'atihimu an ƙarawa min ma amma tare da haka ta yi jarra ta yi jarra shine falami'u an amalin kad ulima rahamar da Allah ya sa ne a zuciyarka ya Rasulallah shi ya sa ka tausasa gare su ba da ma halafu ka bayan sun saba ma walam tusarrifu baka tsaya zargin su ba walam tusarrifu baka tsaya zargin su ba balikta wanda lahum sai zama ka nuna damuwa ma ga abin da yake ya same su ko yaushe Allah yakan sa rahama a zuciyar bawa gwargwadon matsayinsa ko gwargwadon yadda Allah ya nufa da gare shi shi yasa sai ka samu wannan mai kira ne zuwa ga Allah an sanya rahama ɗaya a zuciyarsa shi yasa duk abin da za a yi baya kula da wannan shi dai babban abin da ya sa a gaba a komo ga Allah in ya aka komo ga Allah to shi shikenan ya gama nasara dan abin da aka yi ko maganar da aka faɗa masa ko abin da aka yi masa ko abin da ya kama da wannan duk wannan bai sha kansa ba haka ba za ka samu wannan malami ne in ya sa ɗalibai a gaba ba abin da yake sawa a ransa irin a ce sun fahimta zai ɗau kyau ya ta rubutu ya ta rubutu wannan ya ce bai gane ba amma a koma a sai masa bayani a hankali dai sai ya gane amma wani shi da bai zama haka ba to karshen ta yanzu nan za a ji duka duka zai sa in ya zo ka koma gida ma aka kawai da nawa nawa ake biya nan za za ka sa amma wanda Allah ya sa rama a zuciyarsa sai ya zama shi kokarin sa tunda dai ga yaron a gaban sa bai iya ba to ai babban cin nasarar sa a ce yaron ya iya sai raba a halin yaron ya iya wannan rama sai ta sa ya ta tausasawa ya ta bin hanyoyi a budo ta wannan hanyar a biyo ta wannan hanyar a yi wata wannan hanya sai dai an yi nasara sai dai an sami nasara ya za su da yawa ake cewa ba a jasa ba a da kekin ɗalibi sai dai malamin da bai iya koyarwa ba ko sai dai a game da malamin da bai iya koyarwa ba amma ba a da kekin ɗalibi sai dai a yi malamin da bai iya koyarwa ba wato ba san sawar tare da shi to walau kun da fazzab da a ce an yi ka mai mummunan ɗabi'a sayi alhuluki mai mummunan ɗabi'a jafiya mai kansa sawa galizar kalbi mai kaushin zuciya kafiyahu mai kaushin zuciya wanda ba tausasawa ko kaɗan a zuciyarsa fa a galibtalan kake yadda suka saba ma kai ma ba za ka nuna na musu ka faranta musu magana ka tausasa musu magana nan faru min haure da sun watsa daga daura da kai da farraku da sun watsa daga daura da kai mahafatar mu'ahazati dan tsoron kada ka rike su awil lawmi ko dan tsoron kakka zo kana zargin su babu an yasa rasulullah wannan ɗabi'a ta ka ka ɗore a kanta ka yafe musu ta jawaz an ka yafe musu ma a tau abin da suka aikata fi ma a tasu bi ka ce abin da ya ke banta da kai wasu daga tillam ka nema musu gafara zanbahum daga laifuffukan su ma wa haƙƙun lillahi daga duk abin da yake haƙƙin Allah karfe radi bin azzali kamar gudu daga wajen kansa yake wa shawaru duk abin da za a yi kai shawara da su duk tare tsara kai kokarin gano fahimtar su ya suke hange fil amri a duk wani lamari ai sha'anika ai lamarinka ai ayyu ayyu amrin kana kowane irin lamari ko wato ayya amrin kana ayya amrin kana wato ayya din shine labarin kana din ko aka gabatar da shi kowane irin lamari ko ya kasance ya kasance ko kowane irin lamari min al-harbi wa gaji wato sunan kana din an shafe shi kana al-amru ayya amrin lamarin ko kowane iri ne ta hanyar din shi ne labarin aka gabata min alharbi yaƙi ne wa gairi ha kowane yaƙi min malahu majalul lillahi fi daga abin da yake su min malahum ne ko lahu kai malahu ya sama lahum ne min malahum majalul lillahi fi min malahum majalul lillahi fi daga abin da yake suna da maya wata ga fahimta a ciki abin da yake za a iya cewa su ma za su iya ganowa ba abin da yake ya wuce ganowarsu ba shine min malahum majalun lirra'ayi fi daga abin da yake suna da dama fahimta a ciki sabanin hukunce-hukunce domin wannan ba a komawa ga fahimtar mutum yadda Allah ya shar'anta hukunce-hukuncensa haka ake yi bai an ce a shawara su ne a cikin abinda shawara a cikin ke inganta don da zano an dada daga zukatan su ko shi mutum aka nuna masa ana yi da shi to ya fi ba da kai amma mutum aka nuna nuna masa ba a yi da shi ko ya ce ko bai ce ba dole za mu yi to zai zama ya juya baya zai zama ya juya baya don kuma shin faɗawa ga sunnar shawara cewa daga baya al'umma su tafi da lamarin su bisa shawara shi yasa Allah a suratul shura sura guda aka aka sa wa suna haka sura shawara cewa ko musulmi duk abin da za ku yi to ku yi musu shawara wa amruhum shura bainahum والذين آمنوا وعملوا وأقاموا الصلاة أمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ذبوا أمرهم شورى يا كوتش ومما رزقناهم ينفقون كما أنا كوتش واقول to wa kana alayhi salam zala alayhi salam ya kasance mai yawan shawara din da da sahabbai wasu a cikin malamai sun ce wajibi ne akan manzo ya shawara da sahabbai amma waninsa daga duk wanda zai jikinci lamarin musulmi duk wanda za a ce wannan shugaba ne na musulmi to wajibi ne duk abin da zai yi ya ringa shawara bilahi latin ba sabani tsakanin malamai akan wannan Ibn Atiyya ya ce, Ahalar ilimi wanda yake shugaba, wanda aka ba shi shugabanci na musulmi, amma zama ba zai shawara da malamai ba, jama'a buta addini ahlul ilmi ahlul ilmi waddini akwai ka'idare a namu ko waddini ba zai shawara da ma'abuta addini ba to wannan a tuɓe shi ma ya zama wajibi duk shugaban ma da bai sanya shawara da malamai da ma'abuta addini ba to wajibi ma a tuɓe shi ibn hadi ya ce wannan magana ce da ba saɓani a cikinta abin da aka ciro daga tafsirin ibn hadi ya mu'arrarul wajiz ya gane sai za a zamta amma kuma in ka zartar da abu cewa za a yi kaza kai kudirin aniya ala imra shi'in kusa zartar da wani abu da mushawarati bayan shawara to fa tawakkal ala Allah ka dawo ka dogara da Allah kuma hikmihi ka amince da Allah cewa shine mai kawo nasara duk irin shawarar da za a yi in ba Allah bai kawo nasara a lamari ba ba zai nasara ba ba za a ga nasara ba shi karkace za ka amince da shawara amma kuma wajibi a yi shawara inna la yubul mutawakkilin hakika Allah subhanahu wata'ala yana son masu dogara gare shi alai masu dogara gare shi fa ya hadihi yana shirye da su ila al-aslai zuwa abin da ya zamo shine ya fi zama wa salaha in yanzu kuma lamu bayan Allah in Allah ya taimake ku a kowane lamari Allah a doyo ku ya taimake ku akan abokan gaba ku ko ya taimake ku a kowane lamari a kowane lamari ne ma ba ya gaba da nasarar Allah taimako daga wajen Allah kamar badarin kamar ranar yakin badar fala gani wa lakum to ba wanda ya sai rinjaye ku illa nasara illa min indi dan ko ba wata nasara da take zuwa daga wajen wani in ba daga wajen ubangiji ba wani ya azulku in ko Allah ya tabar da ku fa bazan da kayan mai wurin kamar irin yadda kuka gani a ranar yakin hudu fa manzala zai yanzu rukunin bari waye ita ya taimake ku bayan ku Allah ya tabar da ku ba da izlani bayan Allah ya tabar da ku wa lillahi fa tawakkalul mu'minu shi yasa an suke mu'mine ko yaushe su dogara ga Allah la ala gairihi ba su dogara da wani Allah ba kulluhum gaba ɗayan gaba ɗayan mu'mine ya zama ba su da abin dogara da shi sai Allah tabaraka wa ta'ala su dogara da Allah li ilmihim dan sun san mu'assira cewa ba wanda yake tasirin a cikin wani abu a cikin wani lamari daga lamura in ba Allah ba.
وما كان لنبي ان يؤمن ومن يعمل يات بما ولا يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما كان لنبي abu ne ba zai yiwu ba ga wanda yake annabi an yi galla a cewa ya koyi wani abu daga ganimar yaƙi inna annabin Allah ba zai koyi wani abu daga abin da aka samu in saba ilal guluri a dangana shi zuwa koyi wani abu daga ganimar yaki nazalat wannan a ta sauka ne kujidar katifatun hamra'u yayin da aka rasa wata katifa ja ranar yakin badar sun sa mutane suka ringa cewa kayu manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya dauka dan shi ya amfani da ita sai Allah ya saukar da wannan cewa a annabi ai ba zai wannan ba wa man yazalul wanda duk yaga wani abu ya boye daga ganima ya hun ya ha'inci ya bi akhadhi shay'in dan ka daukan wani abu daga ganima ya kafin a ce an raba ya ci bi ma dalla yawmal qiyama to zai zo da abin da ya boye ranar alkiyama yana dauke da shi akan wuyarsa amma in a nan duniya ya gaggauta tuba ya zo da shi yana mai tuba kafin a ce an raba lam yu'addab to ba za a yi masa ladabi ba wa rudda lil ganaim fa jefa wannan abin da ya dauka a cikin ganima wanda za a raba in ko ya zama bai zo da shi ba sai bayan da rinduna ta rabu to za a yi masa ladabi a sannan wasu suddika bihi sai a yi sadaka da wannan abin da ya kawo sai a yi sadaka da wannan abin da ya kawo a sannan sun matuwa fa kullu nafsi kuma wannan da aka faɗa cewa kamar ganimar yaƙi ba sai lalle ganimar yaƙi ba duk wata dukiya ta jama'a wadda yake ta jama'a ce wani da Allah ya sa dukiyar nan za ta biyo ta hannunsa ya zama da ce zai boye wani abu ko da wani abu ya amfani da shi ba abin da ya cancanta a bashi ba to ya tabbata sai ya zo da shi ranar alkiyama sai ya zo da shi ranar alkiyama yana neman kan yana neman kai ya za a iya kubuta ya zo wajen manzo manzo ya ce masa na na faɗa ma na faɗa ma abu na jama'a ka a taɓa ka a taɓa shi abu shi kenan su masu fa kullu nafsin ma ta saba na ƙarshe a wannan ranar da za a saka wa kowace rai sakamakon abin da ta aikata gululan na daga ɓoye ganima ko waninsa shi yasa aka kawo shi gaba ɗaya om la zulamu bayi ba za a zalunce su komai ba shay'a ba za a zalunce su komai ba zai ziyadatin da a ƙara musu laifi a wani kasan ko a rage musu kyawawan ayyukansu yanzu wanda a rayuwarsa ko yaushe kokari yake abinda Allah ya yarda da shi ya zama shi yake aikatawa eh wanda yake ya tsaya bin yardar Allah fa da yi biyayya ga Allah wala mai kulla bai koyi wani abu ba daga nimar yaji kaman ba a bisa din Allah za a kwatanta shi da wanda shi bai tsaya neman yardar Allah ba wanda daban ya sa a gabansa har a ƙarshe ya dawo da fushi daga Allah liba'asi ya ce saboda ya saba wa Allah wa gulubihi ya boye wani abu daga ganima wa ba wuta nan wanda makomarsa wutar jahannam wa bi salmasir ta ita wuta ko ta yi muni a matsayin makoma a ce mutum bai da makoma sai wutar jahannam a biya yi muni almarji'u hiya bal bainahu ma bawnun bayrun kai ya za a yi su zamo ɗaya akwai bambanci mai nisa tsakanin su kun daraja ta hum darajatun inda Allah kai mutanen nan matsayi matsayi ne wajen Allah masu matsayi matsayi ne masu sabawan ma matsayi matsayi ne kowa da nasa matsayi shi ya sa dai an yi bayani mai hankali ya kokari ya ga ya shiga bangaren masu bin ya kokari ma ya ga a wannan bangaren ya zo na farko a ce ya zo na farko na farko yanzu ko abin duniya ne aka ce za ku shiga jirgi amma kai aka ce daga karshe ne a zai zo zani mai irin mutanen mu yana cikin tashin hankali ko ruwa zo yake ya ce an ce daga farko farko a ce shi ne da shi shi ya sa bawa ya ta kokari wa fi zalika falliyata na fasil mutana su da kuma da aka faɗa a baya kaɗan sari ko ila maka firtin min rafiku wajen da ta tsarwa sabawa to lau ai mu telefon ma inda lai a wajen Allah ai mu telefon manazili ai matsayin su da bambanci kalmar ta ba riwanan layi aljannatu aljanna ita ce take tabbata liman ta ba riwanan layi ga wanda ya biyar dar Allah ba a isa haɗihe al'iƙamu azaba ce take tabbata ga wanda ya dawo da fushin Allah wallahu basiru bima ta'maluna Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa la fa alaihi minhu shay'un ba wani abu da yake koya ga ubangiji daga abin da kuke aikatawa farjazi alaihi shi yasa zai sa kayya a kai hadi mai ta ba riwada layi sawabu ba jannatu din nan kuma aljannatu ya sa ko wanne daidai dai ne ko fadi mai ta ba riwada layi jannatu ko sawabu din ɗaya ne amma sawabu din ya fi dacewa ta dangane da cewa an sa shi to zai zama an samu wato a dacewa wato da iqabu din eh sawab al iqab kaga duk sun kare da ba to
وإن كانوا من قبل ففي ضلال
lakar wannan lawa da mumin hakika ubangiji ya yi baiwa ga waɗanda suke mummunai in za su sai rasulan yayin da ya aiko manzo a cikin sunan fitin daga kawunan su a yarabiya musulam da larabe kamar su ya famu an nan su fahimta daga gare shi wa ya shuru fobi su samu ɗaukaka da shi la malakan ba aiko mala'ika ba ba aiko kuma wanda ba balarabe ba fala ni'imata ba ni'ima a jallu minhu da tafi girma daga aiko manzon nan aka aiko shi balarabe kuma ya tulu alaihimu ayati yana karanta musu ayoyin ubangiji alqur'ana qur'ani wa yuzakkim yana tsarkake su bin da na sitibai daga munanan ɗabi'u bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da wani da kyakkyawan aiki da hani daga mummunan aiki wa al munkar yana sanar da su qur'ani littafin Allah wal hikmata da hikima sunnata sunna allati sanna halam wanda ya tsara gare su wanda ubangiji ya tsara gare su ala lisanin nabihi arsha adam sallallahu alaihi wasallam wa in kanu lamarin da sha'anin da tan ay inna sha'ana ai hakika lamarin da shanin au innahum ko ko hakika su kanu sun tabbata wato in din inna ce mu ba mushaddada aka yi mata tafifi shi yasa ga ta sai zamo fi'li na su yi ne ma zo bayan ta ko wal fi'lu in lam yakun nafi'an fala tufi galiban bi inzi musala da can kam sun kasance suna cikin bata kabla ba su yi kafin aiko manzo suna cikin bata mu bi wanda yake a fili zahirin a fili
أولما أصابتكم مصيبة قد فأتم مثلها قلتم أن هذا قلتم من أنفسكم إن الله على كل شيء قدير Au, yanzu, lamma a sabarku, wakacin da musiba ta same ku a hina, wakacin da musiba ta same ku zahiri kamar shi Abdullahi ya tafi a kan cewa lamma suna ce ke da tun da ya fassara ta da hina. Wa zalika fi mal- fi lamma ala ra'ayi firkatin. Ehem, wato wannan haka yake a cikin lamma akan fahimtar wasu jama'a akwai masu cewa lamma din nan irin wannan rabida wato suna ce akwai wanda suka tafi akan cewa a'a ba suna ba ce harafi ce amma dai ala kulli hali akwai lamma suna ita ce masdarin lamma ya lumu lamma lamma shi yasa lamma tana daga kalmomin da suke zuwa suna fi'ili harafi tana cikin kalmomin nan guda sha tara ko ishirin da suka zo suna fi'ili harafi ولما رأى الزيدان هالي تحولت إلى شعف لما فلما أحب أرى عند سارة مرية كيف داكو يا عند مصيبة تسابيكو في عودي أراني رايك وقود بقل سبعين منكم دا أكشف تسابي أشكيوكو والحال أنكم قد أصبت مثلها alhali ko ko dinnan kun samu ninkin ta nilto kun samu ninkin ta bedin a yakin badar kan ga cewa kun kashe mutum saba'in a cikin kafirai kun kama ko mutum saba'in a cikin su kultumu amma sai ku dawo kuna cewa muta ajibina kuna masu mamaki anna haza kai na wannan abin ya same mu mun ana na haza kai na ne wannan abin ya same mu alhizlani kai na ne wannan tabewa ta same mu ga su ga shi muna musulmi ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu kul huwa min inni amsukun ce ne da su ko kuka jawo duk abin da ya same ku ba wani ya jawo muku ba ko kuka jawo ya zo ne daga kawunan ku bi muhalafati al'amri da ku saba wa tsarin manzo ko ku saba wa umarnin manzo da tarkin markaz da ka bakin da ya tsayar da ku inna allaha ala kulli shay'in qadir hakika ubangiji mai iko ne akan komai wa minhu an-nasr wa minhu yana daga abin da Allah yake da iko akan sa ya taimake ku ko ya hana ku taimakon wa ma asabakum wama a farakun abin nan da ya same ku wato bayan an ba su wannan tsoron kuma sai kuma aka dawo aka sanya musu zuciya aka ce kun ga abin nan da ya same ku ranar da rindina biyu ta musulmi da ta kafirai suka gamu a ranar yakin hudu shine a hudu to fa bi iznillah Allah ne ya kaddara zai same ku me rana ta yi da nufin Allah ne wali alama Allah ilma zuhurin almu'minina dan Allah ya bayyana mummune a fili kowa ya gansu almu'minina haka wanda suke mummune da gaskiya kuwa wanda ba munafikai ba وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم قاتلوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم ومنكم يوم الدين الإيمان يقولون بأقوالكم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون
wani alamar lazina na fago ubangiji ya bayyana abin da ya bayyana a yakin uhudu don a bayyana don ya bayyana waɗanda suke munafukai a fili kowa ya gansu ai liyar fara imanu ha'ula'i wani faƙo ha'ula'i don imanin waɗannan ya bayyana su mummunan na hakika munafikin waɗannan kuma su ne munafukai ya bayyana kowa ya gane wakila lahum aka ce da su wa hum ablan ubayyin wa ashabuhu sun ablan ubayyin da jama'arsa yayin da sun koma da baya mahaifin jabiru shi ne ablan amrin ya ce da su ablan amr ibn hiram ibn sa'alabat al-ansari to ya ce ta'ala ku zo man qatilu fi sabilillah ku yaki dan ku taimaka wa addinin Allah a ada Allah ku yaki makiyan Allah ayyuhu ko ma ba ku yakin ba ku zauna tare da mu mana ai a ga yawan mu ko ko ku kare ma in ba za ku yi dan taimakawa addinin Allah ba ku yi man nan kare dukiyarku da iyalinku ga dukiyarku da iyalinku au kasiru sawadul mu'minin ko ku shiga cikin musulmi ko da bai ba ku yakin ba ko da ku ra'ayinku ba tare da musulmin yake ba amma dai ganin ku a cikin musulmin a fi ganin kwarjinin su a fi ganin su da yawa falo amma ba abin da ya fito daga bakin su sai ko cewa launa da mafita wannan lattaba na ku ya da min yaki da sai mu bi ku waye ma ba su iya yakin ba ai la nusinu ai ba su iya yakin ba au launa alamu annan da zai tab'aluna kitabul lattaba na ku ko ku abin da suke nufi shine da mun san cewa abin da kuke yaƙi ne to da mun be ku lakin na hu ilqa'u nafsin ila tahlukati abin da kuke ba yaƙi bane jefa kai ne zuwa ga halaka hum wannan mutane munafikan nan a qarabu sun fi kusaci lil kufri ga kafirci minu fiye da kusacin su lil imani ga imani yau mai izin a wannan rana a wannan ranar sun fito fili sun nuna cewa su kan sun fi kusa sun fi karkata ga kafirci fiye da matsayinsu a imani ima asaru da sababin abin da suka bayyana min islamin mumin daga tabar da mummuni ai wanda mummuni yana shirin fadawa musiba ko mummuni ya fada musiba ya zamo shi ko jizo bai damu ba to wannan ai alama cewa ba mummuni bane shi yasa maulama shi Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala nake cewa man sarratu musibatu na fal jannatu alaihi haram ai duk wanda wani abu zai same mu ya zamo shi munna yake yi to wannan har abada ma ba zai shiga aljanna ba saboda ai alama cewa ba mummuni bane a ce mummuni suna cikin wani hali suna cikin tashin hankali kai ba ruwanka ba kana ba kwafi kwafi ga ba abin da ya shafe ka kai ta tana kai ma inna ikwai imanin ai ba imani yaquluna suna faɗa bi afwahim da bakunan su ma laysa fi qulubihim abinda bai kasance ba a zakatun su walau alimu qitalan lam yattabi'ukum ko da sun iya yaki ko da kuma sun san yakin nan da za ku duk tsarin yaki kun bi akan zuwa wajen yakin to ba za su bi ku ba saboda abin da yake cikin zukatun su na daga munafunci wallahu alim nasu Allah masani ne da abin da suke boyewa minan nifaki na daga munafuncin الذين قالوا لأزواجهم وبعثون وقالوا ما تدري قل فأنتم على أنفسكم الموت إن كنتم صادقين Allah zai kalu li ihwanihi su ne waɗanda suke cewa da ƴan uwansu wato suke cewa saboda ƴan uwansu li ajalihim wato wannan lamun mai ma'ana an ce lamun ta zo don ta jazo ne kamar sun ce an an ihwanihim game da lamarin ƴan uwansu wa qatta'u alhali su masu fadar masu magana sun zaman su a gida suke cewa lawa da'una da ƴan wannan namu da suka fita yaki sun ji ta ta bakinmu da sun yarda da shawarar da muka ba su ai shuhada uhudin ai da wanda aka kashe a ranar yakin uhudu sun bi mu a cikin su zaman su ma kutilu da ba abin da zai sa a kashe su kamar nan da kutal kamar yadda mu ma da muka zama mu a gida ba gashi ba mun ku fita ce ne da su fadara'u a nan fuskumul mauta shi mutum a rayuwarsa ta duniya ya ce ma yana son mutuwa ko abin nan to galibi sai dai faɗa da baki duk wanda mutuwa ta zo ta ɗauke to dole aka yi masa ba wai yana so bane aka ɗauke shi to yanzu da ba ku fitan ba an kashe ku kuna zaune a gidan mutuwa ba za ta zo muku bane in kun isa sanda mutuwar ta zo ku ce ba za ta tafi da ku ba ko nan kun ji kun gani ba za ta tafi da ku ba ku ije ku koro mutuwar mu daga kawo nan kun gunu sadin yanda kuna da gaskiya annal quda yunji minu cewa zama a gida yana tsirarwa daga mutuwa wannan ayar ta sauka ne a cikin wanda suka yi shahada wala ta su الذين يؤمنون بسبيل الله أمواتا الحياء عند ربهم بصير ba wala ta su kai mutu- kai musulmi kai ka ɗauka kai ka ɗauka cewa waɗanda aka kashe su a wajen yaƙi da suka je don su taimaka wa addinin Allah kaka ɗauka matattu ne a da azizi ne don ɗauka don ɗaukaka lamarin addinin Allah barhum a haya bari su kam rayayyu ne inda rabihim suna nan wajen ubangijin su rayuwa ce ta musamman ma ba irin takar kai da kake a duniya ba su a wajen Allah ne suke a wawo zuka rawukan su suna cikin kururan tsuntsaye tasarahu wa hurru koraye yurin hurrin akwai ketara a namu ko hurrin tasarahu tana yin yawo a aljanna duk inda ta so yadda yake ya zo a hadisi ingantacce da imam muslim ya ruwaito yurzaquna ana azurta su ya kuluna wa yashrabuna min aljannati suna ci suna sha daga aljanna wannan karfafawa ne ga zama wasu rayayyen farihina farihina halin kasancewar su masu farin ciki suna munna bima atahum Allah ga abinda Allah ya hore musu min farri daga baiwarsa wa huwa sharafu shahadati shine daukaka shahada wal fawzu bil hayati da kuma rabauta da wato rayuwa wadda take madawwamiya wal qurbu min Allah da samun kusaci daga Allah da jin daɗi da ni'imar aljanna wahum yastabshiruna alhali suna farin ciki yafrahuna suna farin ciki bil bisharati da albishir bil zina suna yin albishir ga wa'annan da mena kobihim da ba su riga sun zo wajen su ba min albihim wanda suke bayan min yi wani mulmumin daga yan wansu mummune Allah haufin alam cewa ba tsoro gare su ai bi Allah haufin alayhim abinda suke musu munna shine cewa ba tsoro gare su ai allazina lam yalhaqu bihim su wa'anda din ba su riga sun zo musu ba cewa su din ma dai tasin karshen zai kyau wala hum yazanu su ko za su bashi rai wata lahira ta za su rage ciki ba lahira al ma'ana abinda ake nufi suna farin ciki da amincin su wa farahi da kuma farin da amincin su da farin cikin su saboda abinda suka gani ma lamma shahadu yayin da suka gama addallahu lahum abinda Allah ya tanada gare su sun ga abinda Allah ya tanada ga wannan ƴan uwan nasu wanda har yau su suna duniya ba su riga sun mutu ba to wannan ganin abinda Allah ya tanada musu na daga ni'ima sai sa suke ta musu albishi suke ta munna suke ta munna da cewa a suwa da su ma dai ga irin yadda karshen su za ta zamo ga irin ni'imar da za su kare to alhamdulillah
محمد